إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعب به بنظرة تأتي لنا بالظفر الله الله أبنجي تبارك وتعالى وأن سونا ألمي أبصى ذات الله تبارك وتعالى شيك من ذات الله تبارك وتعالى kowane suna sai ka kamar wannan yake fassara wa sifar wannan ne wannan ne an saka kawai ba wani abu kawai Allah kawai ka ce waye ar-rahman za a ce Allah waye ar-rahim Allah waye al-malik Allah waye al-qudus Allah amma an kace waye Allah kan sai dai a gidi sai dai a ce ma Allah shi din ne kaza to dan haka shine ma tsantsan suna kawai shauran kamar sufofi ne duka baki daya sai dai su ma an ambace sufofi to Allah kuma da ka kalle shi ban Allah ya ga zatin Allah a nan da komai da a nan duka baki ɗaya wato suna ne da shi ne ismal azim na zahiri a cikin dukkanin sunayen Allah tabaraka wata'ala sai kuma wanda Allah ya sanar da wani bawansa kamar yadda dai hadisi ya zo duka baki ɗaya to wannan suna yana da girma kwarai kwarai da gaske to Allah dinnan Allah tabaraka wata'ala nuru samawati wal ardi munawwiruhuma shine mai haskaka sama da ƙasa da taurari ya haskaka sama da ƙasa da rana da wata da taurari da taurari dinde da al'arshi da mala'iku ƙasa kuma ya haskaka ta da fitulu da candira da dai duk wani abu mai haske da annabawa da waliyai da malamai da dukkanin mutanen kirki salihai to wannan kenan nuru samawa tsoron ko mai haskaka su Allah ne mai haskaka su a nuru haske arba'atu a ƙasa ne haske ya kasu hudu haske ya kasu hudu nurun yuzhirul ashiya'a zahirata wala yaraha akwai hasken da yake haskaka abubuwa su fito sarari amma shi kuma bai ganin abubuwa haka shi nan ba dan shi ba da wa'annan abubuwa ba su fito ba ka nuru shams kamar hasken rana wa ma ashbahu da makamancin dukkan wani haske da ya haskaka wani abu ya fito to wa nuru to haka yanzu wannan hasken rana ga ita haskaka abubuwa ma ita bata gansu ba ko ko fitila ga ita haskaka abubuwan ita bata gansu ba duk gaba ki daya wa nuru akwai haske kuma yakshiful ashiya'a az-zahirata da yake bayyana abubuwa na sarari su fito sarari waya raha kuma ya ganta ka nurul basar kaman hasken ido ba dan hasken ido ba da ba ga da abun bai bayyana a gare ka ba kuma gashi kana ganin abu idon ka ya haskaka ma hasken idon ka ya haskaka ma abun kuma ya ga abu wa nurun akwai hasken da yakshifu anil ashiya'il batinati shi kuma yana binciko ma ya gano ma koyayyen abubuwa wai ha kuma ya riske ta amma abubuwan ba su a waje gasu amma ya iya gano ma koyayyen abubuwa kuma ya riske ta ka nurul aqali kaman hasken hankali ka ce o abin nan na gane kaza kaza haka dai a sarari babu gashi amma kuma hankalinka ya gano shi kuma ya riske abu kuma fi'ila a ka aikata abin a san ka riske abu to wannan hasken hankali kenan wa nurun akwai hasken da kuma yukurijul wujuda wanda ya fito da duk kasantattu duk samuwa min al'adami daga rashi daga rashi faufau ba wai babu ita ba amma tana can ilimin Allah tabaraka wa ta'ala tana babu a zahiri tana albaɗinu tana a zatinta dama a ƙa'ida komai yana da zati yana da martabarsa yanzu hadarar Allah Allah yana da zati yana da martabarsa haka duk halittar sama tana da zati tana da martabarsa sai dai na Allah na Allah ne na bayinsa kuma na bayinsa ne kowa iya ƙarfinsa in an ce Allah mai ilimi ne masani ne za a ce ga wani ma masani ne amma komai haukan mutum ya san in aka dangana shi ga Allah shi ya halitta sanin sanin Allah kuma kashafi ne ba jarraba abubuwa ya sannan ya sani ba a'a azalan wa abadan ya santa ainihinta da komanta da abin da ya halatta mata sanin malami kuma kowa ya sai da ya koya wani sai da ya jarraba abubuwa wani sai da kaza kaza kaza kowa an san irin sanin to an ce zatin Allah ga wannan ba magana ba magana martabobinsa duk gashi to zatin duk wata halitta kuma an faɗi an kawata mata wannan kasantakarta a ilimin Allah dukkanmu samammu ne sanannu ne a ilimin Allah kuma ilimin Allah kashe ne ba wai sai yanzu da muka zo da jikinmu muka zo da kaza kaza sannan Allah ya san mu da jikinmu kaza kaza ko da ka to wannan wannan shine tsantsar imani ka kala kuma duk ulama ul kalami da duk abin da suka dama su faɗa in an faɗi haka to an ce su ma samamu da wamamu ne kenan ba duk ba haka ake nufi ba amma dai tun ran da ilimin Allah ita ilimin Allah ba shi da farko ya duk abin da ubangiji ya san su ya shirya su kuma suke iliminsa suke iliminsa wanda ya ga dama fitar da shi irada kudurarsa kam ta shirya komai ta tanadi komai ta iliminta ya san komai ya kaza kudurarsa kuma mai iko ce ga komai sai dai kuma irada ta kama ta birki nufinsa kuma sai ta kama ta birki zai iya yin irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma bai nufa ba bai shirya ba azalan wa abadan bai shirya ya ba kaga kudura yanzu irada ta taka mata burki mai iko ne ya kaza amma ko bai shirya ba mai iko ne ya kaza amma kuma nufinsa sai lokaci kaza abu kaza zai fita duka baki ɗaya to shi haske kuma akwai haske shine wanda zai fito yukurijul wujuda min al'adam wanda zai fito daga halitta daga rashi wannan waje irin wayannan maganganu shi ma ilimi ne mai zaman kansa shi ake cewa ilimin tauhidi shi ake cewa ilmul kalami da manya-manyan malamansa galibin duk malaman hadisi galibin mummunan afirka da ko'ina da misar da suwaye duk da baki ɗaya galibinmu ash'ariyawa ne masu bin imamul ash'ari akwai kuma maturidiyawa masu bin imamul maturidi duk dai a cikin wannan ilimi na yadda ya fahimci Allah yadda ya fahimci kaza kaza to duk waɗannan duk da baki ɗaya akwai kuma kawarijo inda suka fita daga wannan duk da baki ɗaya to mun gode Allah to wannan ilimi malamai ba su cika so ma a zurfafa shi ba saboda maimakon ya sanar da kai Allah ma sai ya nesa da kai daga Allah ɗin duk da baki ɗaya kila ma wanda duk suka shirya shi sun shirya shi ne a kan su bawa wanda ya shigo addini yanzu su haskaka masa ko kuma ɗan rigima su ba shi amsa duk da baki da to ahmadu bin hanbali ma ya yi tashi a wannan ɓangare yana daga ciki yana daga ciki amma babban yadda za ka yi ka huta da waɗannan rikikitai duk da baki ɗaya ka yi abin kashfan wa iyanan ka zo wajen magajin annabi sallallahu alaihi wasallama mai ihsani ya tarbiyyance ka har ya haɗa kai ce ha an tawara ku da ka ga ubangijin yanda ya dace da Allah za ka ga abun a sarari duk ga baki ɗaya sai ka gane na tsakiyar nan ka gane na ƙasar nan kuma ka zauna lafiya da kowa ka ba jini haƙƙi haƙƙinsa duk ga baki ɗaya su wajen wasu malamai gwara ka shagala da fikihu fikihu in kai kure sai a ce yayi kure amma ga gaskiya dai kaza ne ko ko yayi kure yana da lada daya amma irin wa'annan ilimai in kai kure yanzu a ce zindiki ne kafiri ne shi wai bai neman bai karban kure duk ga baki daya na ilmul kalami ba shi ko ilimin sufanci din nan ilimin sanin Allah irin ma'arifa nan ba kure a ciki sabida ganin abin kai kuru-kuru sai da ka shafa shi sai da ka shafa shi shi ma'arifa ce ga babanka kana gani ga shi ya baka kudin cefane ko ya baka kudin batarwa akwai kure a cikin wannan ma'arifa kenan ilimi kuma tasowa kai kawai baka san babanka ba kace wai ni jama'a kowa yana baba ba ni waye baba na aka Allah sarki ai ya mutu shekara ta kaza lokaci kaza irin kamar sa kaza kamar sa in ba hoto a wannan lokacin lokacin da ba hoto ne ai kamar sa kaza ai hajji ya tafi ya rasa a hanya ai a Sudan aka binne shi ko ko ai a Makka aka binne shi kaza kaza kaza ko kuma alhan ai babanka mutumin kasa kaza ne ya zo nan da ya aure a bisa sunnan Allah da ma'aikin Allah aka haife ka kuma ya tafi bai dawo ba ga hotonsa ko ko ga shaida wane da wane da wane da ko wance da wance duk suna nan shaida ilimi kenan in kaji ana ilimi kaza kaza kaza to wannan to sai ka san abun sai ka san i gaskiya ne yanzu ba san ka kai yakin sai da wannan mutane ba makaryata bane wannan mutane kaza kaza ga ga, ga shaida ga waye ga so to ga kaza kaza wannan shi ake cewa ilimi amma ma'arifa a ga kaga uban to me kake nema kuma ina kure a ciki ina sabani ba taraddudi ba sabani ba ba na ne gashi duk ga baki da ba wani sabani ba kaza kan kai ana sabani kaza kaza sai dai dama abin yankanin kake ilimi ne wani ya ce dogo ne ya ce kawai wani haba dogo bane an gajeren gajeren da shi ba dogo ba shi ba gajeren sai a yi ta kuma dai a yi ta buga kan wani ya ce ya tsini fari ne wani ya ce a wankan tarwaɗa ne wankan tarwaɗa ne kai saɓani da taraddudi da waye da su amma ba a cikin ma'arifa ba in dai ma'arifa ce sai dai in tambaɗa ce da hauka baka je ka samu sanannan ba wanda ya sha faila sosai ya san abun ka je ka samu wanda ya ji ana yi ne ya ga ana bin mutane ya zata abin kawai neman jama'a ne dan ai kuri'a dan ai kaza dan ai kashalli kala kala duk gashi nan ya kafa shimfiɗa ya kafa waye ya katso ina da kai da shi duk kuyuta sai da kiyayewa Allah sai da kiyayewa Allah abun sai da imani da yaƙin da kuma bincike dai ka dogara ga Allah ne kana so to ya zan yi in samu da'awa ta yi yawa kowa ya ce shi ne kila shehu radiyallahu anhu ya ce duk gaskiyan Allah ya kota sai ya rakota da ƙarya dubu kuma ƙaryan nan tafi gaskiyan nan kuri da tashi da kaza ku ta za ka gane in ba ganarwa Allah ba ga rayuwa kuma ɗan lokaci ɗan kaɗan ga kuma ba ka da hujja wani Allah ka ce ai ban sani ba to ka ƙi neman ka to ga kuma waɗannan abubuwa haka dai tsakanin tsoro da kaza din zaka dogara ga Allah imma dai Allah ya haskaka ma kai ta salati ga manzon Allah kai ta kuka kai ta tuba Allah ka haɗa ni da na kirki wanda zai riƙe hannuna kaza imma labari gangariya ya zo ma ai waje kaza akwai na kirki duk in an bi shi ana ganin natija da wane da wane da wane da wane ga shaida nan mun ga sun bi shi kaza kaza kuma to a yanzu gaskiya ta bayyana a gare ka to sai ka dogara ga Allah sai ka dogara ga Allah amma waje ka dan duk wanda zai lalace zai kaza zai kaza kuma da gaske Abdullahi bin Abbas ya ce kar ku karɓi shaidan malami akan dan uwansa malami malamai kishi suke yi a kan almajirai kamar yadda bunsuraye a cikin keji ne abin tumaki a cikin a cikin garken tumaki yadda bunsuraye da raguna suke karo a garken tumaki saboda kishin akuya haka malamai suke karo su ɓata junansu su lalata su su yi kaza ka saboda muridi bare yana da wani abu a hannu abdullahi bin abu ya faɗa ba mu ba haka abdullahi bin abu ya faɗa to kakka bi maganar malami ko kuwa bare ma tafassaka bare ma su tafassaka to kakka bi duk gaba gida har kakka bi ta su ta zandan ma duk dai koman ta haƙaƙa ‘yan haƙiƙa za ka ji wa'annan da aka bata musu suna ake zagin su da kaza aka shafa musu to su za ka ji imam mali ya ce wanda ya fiƙi bai su wanci wannan fasiki ne wanda ya su wanci ya fiƙi wannan zindiki ne wanda ya haɗa ya zama ɗan haƙiƙa wannan ta haƙaƙa za ka auko to haka sai da zai tsoron Allah da bi da neman shakawar Allah yadda in Allah ya ga gaskiyarka والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المسلمين to Allah ya ga gaskiyarka da gaske neman abin kake da kyakkyawan nufi Allah mai iko ne abin ya zo ma kan shimfiɗarka ko Allah ya haɗa ka da wanda ya ce a to an gama ai kaza kaza ko ka ji wata magana ko ka ji wani abu ko ka ito irin wannan ya faru da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa jeji ba ya sha wahala radiyallahu ta'ala an shekara wajen sittin yana neman lamarin Allah wanda zai sada shi da zafin Allah wannan abu da su ba suke faɗa ne ma'anar sani shekara sittin yana nema yana bin wata ɗariƙa yana hidima ga mazajen kaza kaza da Allah ya kawo abun faila ta bayyana shehu ya surul akbar littafi surul akbar abokinsa ya gane shi ga abin da abokina yake nema ya rubuto shi ya zo ya kama sai ce kai abin nan da kake ta nema din na na gano shi sai ta na ga yake ga littafin sama na a shafin farko ya ga amsarsa shafin farko ta yi mutafi yanzu na dawo ce ta yanzu ka dare ta yi mutafi iyali ba mu gaita Allah ya ci da su to ba mu da guri ta Allah ya ba mu hanya shi sai ya usuli mata kana كم مهب نال قبل الالتقاء فوق المرام تلقى ان دي da soyayya ma kafin a haɗu ma shi kenan kai sai ka gama ma komai duk da baki da duk da baki da to haka dai mutum zai dogara ga Allah ya ya bi duk da baki da to wannan kenan wa nurun akwai hasken da kuma yukhrijul wujuda yake fitar da samuwa min al-adami daga rashi daga rashi daga rashi ba wai babu ba tana ilimin Allah dama tana ilimin Allah tana ilimin Allah akwai lokaci da za a fitar da ita da kaza shi kenan sai hasken Allah din ya haskaka ta kuma sai a ganta a alamu zuhuri da abin yana albatin shi ma yanzu kuma sai zama azzahiri gashi na asabar yanda yana can الباطن مما كان الله ولا شيء معه هو لم يكن شيء معه Allah ya kasance ba komai tare da shi haka yanzu ma da ya zo abin ya zo a zahirin ma huwa al'ana alama alaihi kana Allah har yau yana nan ba komai tare da shi sai dai hijabi zulumatu ba'dha fawqa ba'd duhu imma duhu ya rufe mutum ko na kafirci Allah ya kiyaye mu ko na ilimin ma duk gabaki daya su physics din gabaki daya kaunu ta rufe su dai wannan matuki na rashi wanda shi ya fara fita daga wannan kwallon duniya tamu ita amma na je ban ga Allah din ba to ina zai ga Allah hijabin Allah ya rike shi duhu ya rike shi shikenan sai Allah ya kona shi a cikin jirgin na yana kan jirgi kuma Allah ya kona shi yanzu ya ga Allah ko bai ga Allah ba to ma'anar yanzu an haɗu za a haɗu da Allah imma hikimatan kowa sai ya haɗu da Allah imma hikimatan wasu yaran imma ƙafarin wa firara imma hikimata al-ittiyara hikimata hikimar Allah ta zaɓe ka za ka haɗu da shi da soyayya da zaman lafiya kai ma'arifa kai kuma kana son abin ka zo ka zaɓa ka nema da kanka don Allah waye zai sada da Allah waye zai shehi ka nema duk gaba wata bi sabila ma'ana ba ilayya dole ne abin mamaki mun gode Allah Allah ya saka malamanmu na Nigeria da alkhairi 19 wajen 68 ko wani abu takardar tana nan da abubuwa suka yi yawa a ƙasarmu na rikitai kaza kaza sarkin sakwato shi to wai a taro min malaman kowane bangare mana su zo su zuba magana a gabana a ji mai gaskiya a gaji mara gaskiya mai gaskiya ya ci gaba da faɗa gaskiyarsa mara gaskiya ya shiru duk gaba ki ɗaya aka tattaro shehun nan namu shehu ma'an tijani yaran sannan amma ga khalifansa shehu ismaila khalifa sannan ga shehu shabir ibrahim saleh daga gabas sannan ga shehu mahmudu gudu sannan ga shehu nasiru kabara shehun kadiriya mu kuma a tijaniya mun gode allah ga shehu ismaila khalifa ga shehu shabir ibrahim saleh kuma a sauran ɗaya ɓangare ɗaya ‘yan uwan namu ga shehu mahmudu gudu haka aka tafi sannan ga md yusuf ga shehu yar aduwa babban wancan babban yawa ya kwarai da gaske sannan ga dr zaharaddin a wannan lokacin yanzu farfesa zaharaddin da kuma 'yan fadar sarki ga manyan malaman sakwata ga waziri jinaibi ga kaza to haka kowa ya zo ya zuba maganganunsa to ake ba ta sani to suka fitar da takarda wanda ya dace Nigeria ta tafi a kanta da komai wannan takarda duk muna nan da ita na sha fito muku da ita na sha magana ta a gidan TV da kaza suka fitar da takarda wanda suka yarda Nigeria ta tafi da ita amma kaman ba a yi ba kuma ita an rikice an rasa ina ina aka rikice ina aka rasa da an dai rikice da ganga a malamai sun riga sun fitar da komai to yana daga abin da ya da wannan magana yana daga abin da suka rubuta yana daga abin neman mai riƙe hannu wajibi bin ɗariƙa ba wajibi ba ne amma neman shehi mai riƙe hannu wajibi ne to wannan yana daga cikin bandin da da suka rubuta to ai yayi ke ko to inda kan mai riƙe hannu kuma ai dole ya ƙara ma sharadi dole akwai shehi wanda ya sani inni qad ja'ani min al-ilm ma lam yati ba fattabi'ni ahdika siratan sawiya to ni na ilimi ya zo min da kai bai zo ba to yanzu wa zai bi wani ni na sani kai ka sani to waye zai bi wani a shirya wani shehu mu shehu zuwa radiyallahu anhu za su gudo daga taji na rubuta za a kashe su da shi da wani abokin sa sai da shehu mu to yanzu fa dole fa mu shirya yadda za mu ba hanya kuma yadda za a gina mu da kan mu je mu tada a wasu da mu biyu waye zai zama shehi wa zai zama dole a shirya da duk gaba gida to wanda to har yanzu wanda ya sani ma'ana shehi kenan sai muridi kuma mai nema muridi al-muridi la yuri sai dai muridi na hana uridu to sai muridi kuma shi kuma mai nema sai motar da za a hau ko hanyar da za a hau sai adadi gaya ina za a to sun ta wayannan hudu sharadi ne Allahumma sai ƙarin na biyar sharadi shi ma ba wasa ba ne sai sharaɗi amma dole akwai shehi muridi hanyar ina za ta kai sai sharaɗi na biyar shehi wanda ya gane ya yi to kuma suratul kahfi duk ta karantar da mu wannan sai dai mu makance da ganga suratul kahfi ta karantar da mu ga sayyidina kabiu shehi sannan ga muridi annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma da duk darajar da yake da ita da duk rankin da yake da su wa kasabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in ana da yau muridi ulul azm min ar-rusul bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya kai annabi Musa sai annabi Ibrahim annabi Ibrahim ne na biyu sannan annabi Musa na uku sannan annabi nuhu sannan annabi isa alayhi salatu wassalam duk da an faɗi su min kawo min nuhin saboda jere amma daraja daga annabi muhammad sai annabi ibrahim sannan annabi musa sannan annabi nuhu sannan annabi isa alayhi salatu wassalam amma wajen bin shehi bismillah ba dai kana sabu shi ba to taho kuma Allah ne ya ce annabi Musa ne ya tafi kuma da shaidodi da duk ilgazai ne don haka suratul kahfi ta ishi sufi kai ya jawo komai ya jawo tun daga isqala musa li fatehu haƙi zuwa zalika tawilu malan tasdi alaihi sabra to ya nan kaɗai ya ishi kowane sufi kai ya jawo wani abu ma duk gaba ɗaya yanzu ga annabi musa qala li fatehu hadda ma haji Allah ne ga manyan suna tafiya ba kadimai tare da su yin kadimin ma qur'ani ne ala li fatehu sai da aka je wajen da za a sha wuya wajen da da kadimin da shehin duk duk muridai ne in ma dai aka kori kadimin in ma ga kadimin amma ko magana sa ba a yi ba a magana fandala a su biyun nan suka tafi ina har da kadimin amma ba magana sa ake ba bari na gaba ya koni tukun kadimin ma in shehin ya koni kadimin ma ya koni duk gaba ki da to ga ga sayyidina khabir ga annabi Musa mai bi duka baki da an yi kokarin a ture ba Musa dan Imran nan mai annabi ga zaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shi ne dai shi din nan ne dai ga baki da to sai sharadi sai sharadi to fa kai fa in tabbatani fala tasalani an shay a shi wanda zo halatta bi uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda shehi bana bi ka ba dan ka sanar da ni abin da ka sani wanda shine rushudu shari'a dan ka hada ni da Allah dan ka sanar da ni inda shari'a zahiri ne ni annabi ne mai cikakken yanci barin gaya ma da kaza da ba zahiri ne tambaye ka wannan kaza kaza to zahiri me za a kaza kaza dan dai annabi Musa ya isa in dai shari'a ce shine annabin zamanin hatta kabirin yana karkashin sa to amma rushid ya zo nema alayhi salatu wassalam ce a to haka ne kai fa inni taba'atani fala innaka lan tastati'a ma sabra kai ba za ka iya hakuri da ni ba da Allah ma tafi kanka wahalar da ni abun mamaki shehin duk abun ya ba alam aqul laka innaka lan tastati'a kai wai da ma ban ce ba ka iya hakuri da ni ba ne wai me haka kai ba ka yi haƙuri ba kai ba ka ƙyale da madu Allah ya abu da duk gaba ki da ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri shi ya haƙuri har kaza kaza to ga aikin kuma zikirin da duk abu da yanda yake har annabi Musa ya gane fa'aradna har ya gane fa'aradtu har ya gane fa'aradna har ya gane fa'arada rabbuka yayin kenan sai kuma a yi mai ijaza kuma kai ma zai ka halaki raku bai yi wa bai mai zafi ce kuma mai sanyi ce duk da baki da to dole shehi muridin kai muridin hanya inda za a sai sharadi sun fi faɗa hudun da ya to amma har da na biya ɗin wai a cikin addini ma har da wani sharadi ɓarayi kuwa gangariya kuwa in dai wannan hanyar ta amma dan dai sallah biyar kaza masu girma wanda wajibi ne waye zai ma sharadi ai dole ne wannan iya karfin ka ka kawo su duk gaba ki ga to mun gode Allah malaman kasan mu sun fitar din dariƙa ba wajibi bane kuma gaskiya ne in ka duba zuwa wajen likita ba wajibi bane amma an ka yadda kai mara lafiya ne kuma akwai likita wanda ya san abu to kuma yanzu kai ka zato ya zama ma waji ka je ma magani ka warke daga cutarka in kuma kana so cutar ta kashe ka ka ba ma ka yi laifi to shi kenan zauna da cutarka kuma an za ka je wajen likitan nan ba kai za ka kwashi magunguna daga gidanku ba ba kai za ka kwashi cewa ni dai ina zaton abu kaza ne ya same ni ba an da kwarar likita ne da ce za ka gani ba ni da lafiya kaza kaza to ina ne ya ce to a sa na'urori a sa ka cikin kwamfuta kuma duk ta fito ma da rashin lafiya wannan rashin lafiya sai an yi tiyata wannan kaza yanzu kuma likitan nan shi zai rubutawa magani ko ya baka in yana da shi da ko ka je kemis shi zai gaya ma duk abubuwan nan to kuma kai ka je ka nema duk gaba gida ba da gidanku za ka zo da shi ba ba kuma za ka ce ma a'a ni tega yanda nake so ba haƙura da cutar ka in kai wa likita jafa'i kai wa likita girman kai to hakura da cutarka hakan kawo malami girman kai to hakura da jahilcinka duk da baki daya to haka za a tafi da albarka da waye da komai duk da baki daya to maganganu ne da da yawa dai ga ga baki da to abinda zai to wannan idan ka bi wannan alhamdulillah sai ka san sai Allah ya sanar da kai abun karara sai ka zama ka huta ba rikici a wajenka ba rigima ba tashin hankali a wajenka wala khawfun alaihim wala hum yahzan duniya da lahira sani kai kuma gashi ba wai jarrabawa kake yi ko kaza ko sai an yi kaza a ga kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kaza kaza lalle akwai taraki ci gaba dan hadaran Allah ba ta da iyaka hadaran Allah ba ta da iyaka ci gaba a kuma ba wai ratatatata ce ba tajalliya duk in ya yanda duk za ka gane shi duk inda ya tajalli ka gane shi in ya tajalli albatinin ka gane kai ma dama albatin ne a cikin ilimin sa in ya tajalli a zahirin ka gane ai a zahiri ne kai da kanku in ya tajalli a awwalu in ya tajalli a akhiru in ya tajalli a duniya in ya tajalli a lahira duk ka gane ba za ka ce a'udhu billahi ba zaka ce a'udhu billahi ba da abubuwa da yawa da wa'ansu ma ba za a su faɗi ba abu ne mai sauƙi kan musulmi ya ga abu ne mai yawa in bai samu wannan ba in bai samu kaza ba to shikenan ya rike sallolinsa biyar din nan sallolin nan suna tarbiyyantarwa an ba samu shehi ba ba kuma ga shehi mai tarbiyyantarwa ka ce ba ai ni na rika salati ko ni na riƙe kaza kaza ba za ka bi shi ba a'a dole sai ka bi dan adam insanul kamil dan uwanka insanul kamil dan uwanka to sannan sallah sai ta ba abu kaza har da zikirin duk gaba ki da tunda ai baka fi annabi Musa sallah din ba ai wani yadda aka tura shi wajen insanul kamil din dan uwansa dan adam dan uwansa duk gaba ki da ne da kunu ma'a sadiki na kunu ma'a kaza to mun gode Allah dai da malaman kasan mu dai sun yadda neman shehi wajibi ne dariƙa ce ba wajibi ba duk kaza kaza sai yayi kyau kuma gaskiya suka faɗa mustahabi ce an so ne amma in kai ba kance kuma ta zama dole ko kuma sun faɗa ma mafi mahimmanci wanda komai zai bi sai in ka samu shayin ai dole ya baka hanyar sa dai ko ma'ana hanya kenan dai yanzu zaka san wajibi ce kaza ka ce ma wajibi ce gare ka ce zaka jawo ta ba shehi duk gaba ki da tunda malamai ne suka shirya hikima ce duk gaba kuma suka faɗa a gidan rediyo suka rubuta kowa ya faɗi ni ne wani duk abin da yake cikin wannan takarda na yarda da shi kowa shi ma sarkin musulmi ya faɗa duk gaba ki da kuma ko wannan takardu suna hannun da komai ba wanda zai ce an rasa ina za a ba wanda zai ce a duhu ake tafiya ba wanda zai ce kaza ake tafiya a gar ake tafiya kuma ko ba wa'annan takardun akwai qur'ani da hadisi a hannun akwai qur'ani akwai hadisi a hannun iya karfin yadda muka gane su akwai tafsiran manya-manyan malamai a hannun yadda muka iya yadda muka gane su dan iyayen da suka jawo larabci muna iya fahimtar wani abu a ciki yawwa to akwai tafsiran manya-manyan shagunan wanda suka fassara da hausar tamu ma muna iya gane abin da aka faɗa na larabcin nan da saboda ga wanda suka idan mu yanzu wannan zamani ko ga karatun ma wani zuwan ba mu da hausar ma cikakkiya da za mu iya fassara wannan abin a ciki sunayen abubuwa sunayen da to amma ga tsofaffin mu gangariya wanda ma turanci duk bai yaɗu ba a wannan lokaci ba sun fassara da gangariyan hausa duk da da akwai su a hannu ba ba haka muke da wani karabuci ko ba a san ina za a je ba duk da baki da mun gode Allah manya manyan littafi tun daga nan su muhaijini bil arabi da duk da kaza kaza duk muna da su mun gode Allah har namu na dariƙan mu tun daga jawahir ma'an din da su jami'u din da da su rimahu na Sheikh Umar Rufuti duk muna da su har kuma mun gode Allah faila ta bayyana mun gode Allah tun daga ruhul adab da abun ma da yake bayan ruhul adab mun gode Allah har kashful ilbas har har har muna da abin da Allah ya hore mana mu mallaka muna ta cikin ci gaba da nema muna ci gaba da nema kuma duba su muke ba kawai mun jirge su yanar gizo gizo ta yi musu abubuwa ba wannan nema laifin komawa din zuwa gare su da muka yi da maganganun da muke karanta wanda suka faɗa sai a zata mu muka ƙaƙaro da kanmu a ce mun yi rashin kuya ba rashin kuya ba ce wallahi ba ko muna nufin kuwa ba kawai karatu muka yi to shi ba karatu haka ne shi litan bai san wani ba bai san wani ba bai gaskiya ya sani shi zubo magana zai kowa ya ji nasa ci to mun gode Allah ya wa ai zancen ko me ko butun duk wannan kawa ka kama abu sabida ba wanda zai kwanta da kai a cikin kabarin kai za a kwanta da in an zo wajen tambaya kai za a tambaya akwai afuwa Allah akwai ce san manzon Allah akwai ce san bayan Allah akwai kaza in kana da gaskiya ba kamar la yumin bi halan lakum min ahliha to ba to ma dalla kuma duk da haka ba dole ba mu ce kowa sai ya bi ba kowa iya karfinsa kowa ya bi hanyarsa kowa ya bi kaza kaza abin da yake mana ciwo mutum ba ruwansa da littafan faila din nan ba ruwansa da waɗannan ilimai duk gaba kida sai ya zo gaban jama'a kuma ya ce zai yi magana daga nan ya je an baro wata magana kuma a yaba kuma mutane ba sa iya ganewa wane ne na kirkin waye ya san abin waye kaza kaza mutane duk su mana kudin goro ya za ka yi duk gaba kida wanda su annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya koya wa duk sufayen ma'azallahi an nakuza illa man wajadna mata ana inda wallahi ba za mu dauko kowa ba sai wanda muka ga kayan mu a wajensa wallahi ba mu ga kayan mu a wajenka ba ba za mu dauko kama ka ba ya ga wanda ya zata alƙawani to wannan zahiri da baɗi sufaye ba sa ɗaukan kowaye ta wanda suka ga soyayyarsa a soyayyarsa a cikin zuciyarsa sai nasu almajiransu to shikenan sai su buɗe ma hazara su buɗe ma komai duka za ya ishe haza la ya karuju illa min madadi jasadina wala ya famuhu illa jasadu madadina wannan bai fita sai daga madadin jikinmu ba wanda zai fahimce su ne jikin da muke wa madadi to in kai ba jikin da ake wa madadi ba ne ba wai an ce ba ka taɓa zama ba zo ka zama shi kenan ka ce za ka ɗauka ai dai kai ta ba ba da shi ko ka je ka jawo bala'i to bare ma wani makiyin ne kuma shi ma ya san makiyin ne zagin shehun yake zagin jama'a sa yake zagin kaza kaza a ya zo gaban jama'a shi ne fa wanda ya san shehu zai ɗauko littafin sa ya fara kuma faidi ilahi ne futuhatul rabbaniya ce futuhatul makiya ce wa madaniya wa qudusiyya wa kaza wa kaza sai ya gaba hadari yanzu yanzu a ce ai wane ya ce kaza ai haka yan failan suka ai kaza shi ko ya san makiyin su ne shi kansa ya san kaza kaza to sai hakuri sai hakuri kuma Allah yana nan Shehu Jan Abdul Abala duk me yin irin wannan zai cika ba imani kuma Allah zai halaka shi sai dai Allah lokacin da ya ga dama yake abu a lokacin da ya ga dama ba lokacin da kai kake so kaza kaza ba amma ba kowa an san ƙarshensa duk wanda ya kama alheri insha Allah an san ƙarshensa alheri duk wanda ya kama sharri insha Allah an san ƙarshensa sharri sai na Umar ya ce zamanin da annabi zai ga mai alkhairi ya ce dan wuta ne ya shige zamanin da annabi sallallahu zai ga mara aiki ya ce dan aljanna ne ya shige annabi ya koma zuwa wajen Allah mu yanzu ba mu da irin wannan ilimin da sai na Umar mun ga mutum yana alheri mu ce dan aljanna mu mutum yana sharri mu ce dan wuta ne ba wata magana kuma ya tafi tsakaninsa shi da Allah duk gaba ki daya to in gode Allah to sai hasken da zai fito da samuwa min al'adamu daga rashin duk abin da ya ja wannan kenan daga rashin ba wai kofar babu ba muna ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ana albatin rashi duhu ne ama'ul kamar yadda albatin ma ama'ul da haka suka tafi cewa duhu ya riga haske nakhluqu minhu nahara kaza ita shi duhu din eh lai nakhluqu minhu nahara shi daren gaba daya a cikin sa aka zaro rana eh to ma'ana shine farko kenan dan haka a kirgan larabawa a kalandar latin da addinin balarabe ne dare shi yake riga rana yanzu yau muna juma'a to jiya alhamis da daddare shine daren yau daren juma'a yau da zarar kuma daren asaba da kaza ka sai a zare rana a ciki duk da baki daya to wannan kenan wannan fitar da kaunu daga adam mu dan adam halittar Allah mun tsaya a rana inuwar mu duhu ce inuwar mu duhu ce amma hadaran Allah tabaraka wa ta'ala alantar ila rabbi kaifa madda zilla inuwanta hadaran Allah haske ne duk gaba ki daya haske ne shine da ya fito da komai duk gaba ki daya daga adam daga ama'u da ake faɗa daga kanziya daga kaza daga wannan atom da ya fashe ake ta abu da shi to sai hasken da yukhrijul wujuda min al-adam wa huwa nurullahi tabaraka shine hasken Allah nurullahi tabaraka wa ta'ala hasken Allah idan da kana fi adami idan ya shiga cikin babu tsara wujudan sai ya zama akwai shi hasken Allah ya shiga cikin babu sai babun nan ta zama akwai Allah shine al-wujudu tabaraka wa ta'ala Allah shine samamme shine samuwar kanta duk abin da ba shi ba kwa rafashe ne rafashe ne sai dai in Allah ya so ya samar da shi ya samar da shi in Allah ya so ya bashi amma yana nan ilimin Allah hanan ne da komai in Allah ya so ya bashi a cikin adamun nasa kuma ya zauna a cikin adamun nasa ba wani abu da ya kuya wa ilimin Allah wai da Allah bai samu yalla ya fita ko bai fita ba ya samu ko bai samu ba a yana nan sama ilimin Allah kuma ilimin Allah kashfi ne dan ilimi ne na kuru-kuru kaza ba sai da aka je wani lokaci sannan zai gane kaza ko ya gane kaza ba to nurullahi hasan Allah tabaraka ta'ala idza da kana fi adam in ya shiga cikin babu sara wujudan sai ya zama akwai idan to yayin nan annuru haske huwa alwujud shine samuwa shine sa wa zulmatu duhu hiya al'adamu shine rashi rasuwa rashi duk gaba ki da al-batinu al-zahiru zikar kaza al'awwalu al'akim da kuma duk abin da su masana abin suka tafi a kai al-ma'adumu rasashe la yarahu ahadun ba wanda zai ganshi yana cikin doga zai iya yiwa akwai amma kuma babu ba za ka ganshi ba duk ga baki da duk ga baki da la yarahu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa nuru samawati shine hasken sama da ƙasa qala al-mufassir mai tafsiri ya faɗa shi ne jalaluddin al-muhalli fil jalalai domin muhalli shi ya yi nan ƙasa duk da baki da shi ne jalaluddin al-muhalli to ya ce muna wiro kuma Allah shi ne mai haskaka su da shamsu wal kamari da rana da wata ita kuma mai haskaka ta rana da watan kuma ita mai haskaka ta da rana da wata والتفسير أقوى من ذلك تفسير يابو قرب هكا أبين يابو قرب هكا يوا هو نورهما الله شيني حقا سما دكتما ووجودهما دكتن هو سما دكتما دقا باكي دا تو فارا دكنا سيكا تقا با دقا باكي دا تو حقا دين سكتفي الله نور سوات الذي ubangiji shine munawwirul umam mai haskaka su bi shamsu wal qamar wal nujum wal kawakib wal arsh wal malaikati kasa kuma da fitulu da fitulu dai da candula da komawa da annaba da waliyai da malamai da salihai kila kuma aka ce muzhiruhuma mai fitar da su domin li'annan nura domin haske talaku ana sakinsa ala zahir in an ce annuru ma'ana az-zahir daidai yake da fassara sunan Allah al-zahiru huwa al-awwal wal akhir wal zahiru wa to Allah shine an-nur an-nur yana daga cikin sifofin Allah har sunayen Allah tabaraka wa ta'ala az-zahiru yana daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala to duk ma'anar su ɗaya kuma fassarar su ɗaya duk fassarar su ɗaya to duk aka ce haske ana nufin abin da bayyananne ne a kansa kuma mai bayyanar da wani sani kamar ruwa mai tsarki wanda mai tsarki a cikin kansa kuma mai tsarkake waninsa to ma'anan nuru ko ma'ana azahir wanda bayyananne ne shi azahiru ne kuma mai bayyanar da waninsa shi ya bayyanar da duk abin da duk wani abu da kaga ya bayyana ya bayyana da bayyanar Allah da haskakawar Allah tabaraka wa ta'ala to ligaibi wannan ma'ana wa huwa bi hadha ma'ana shi a wannan ma'ana yasihu idlaquhu ala Allah ya halatta a sake shi ga Allah a ce an-nur shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala nuru haske ne ma'ana mai bayyana abubuwa mai fitar da abubuwa daga babu shine mahalicin abubuwa wanda ya halitta abubuwa ko wanda ya bayyanar da ita daga babu dan haka ibn Athaillah al-Iskandari sufi yake cewa alkaunu kulluhu zulmatun halitta dukkan ta duhu ne ma'ana adamu ne babu ne halitta dukkan ta duhu ne anarahu zuhurul haqqi fihi bayyanar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin sa shi ya haskaka ta aka iya ganin ta ka ganu ne da haskakawar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda haka ba da ba ta abu ba to ikon Allah shikenan a hikimar Allah kuma sai ta rufe wa mahajubi kuma ganin asalin mai haskakawa duk gaba da haka matsala hijabu hunnu labulan Allah ta baraka haske ne duk gaba kida duk gaba kida ma'anar wannan magana samuwar halitta duka bi wujudin lahi wujudin alami samuwar duk abin da ba Allah ba bi wujudin lahi da samuwar Allah ne tabaraka wa ta'ala me ya nuna ma Allah sama mene samuwar halittansa wanda ba shi da shi da ita ya kyauta ba wanda ba shi da ita ya kyauta ba duka ba gida wanda ba samu mai ba bai ita ya samar ba yawwa don ga ya samar abar wadata ce da samuwar shi ba har ya iya samarwa tabaraka wa ta'ala to samuwar halitta gaba ɗaya tana nuna ma samuwar mai ita wanda ya samar da ita wannan kenan samuwar samuwar halitta duka baki ɗaya tana da samuwar ubangijinta ne domin ba dan samuwar Allah tabaraka wa ta'ala ba da ba a samu komai na daga halitta ba tabaraka wa ta'ala Allah shine samar da shine alwujudun ma ai ko a cikin waɗannan sifofin ma da hankali da shari'a suka yadda a sifanta Allah da su wanda shine tauhidi alwujud wal qidam wal baqa wa kaza kaza alwujud nan shine nafsaniya ko shi ne wajibi ga Allah ta baraka ta ba shaura kuma duk akwai akwai kwasori mobi da a wannan alujudin Allah shi ne samu mai tabaraka wa ta'ala to haka gazali imamu gazali ma ya yi maganganu akan wannan duka yana sharhin asma'ullahi husna ya zo wajen sunan Allah annuru ya ce ma'anarsa huwa zahir shi ne mabayyani allazi bihi zuhu kulli shay'in wanda da shi ne bayyanar komai komai ya bayyana ne da bayyana Ubangiji, komai ya samu ne da aka kawo Ubangiji. Abin da yake a sarari a kansa kuma mai fitar da waninsa, mai haskaka waninsa, shi ake cewa haske. Duk abin da yake mai haske, hasken rana ga shi, kuma shi haskaka mana komai. Yanda ranar nan za ta fi duhu ya zo, kuma ba hasken fitila shi kenan sai mu ga mun koma duk ba ka gan a ce karka tafi ka je kai karo fa ba ka gani yanzu kana cikin ɗaki a ɗauke ne fa a ɗauke wuta sai ka duk ba ka ganin kayan ɗakin nan sai dai amma in ka shafa za ka ji su yanzu ka yanzu an ma samfoti ɗin adamu da da wujudu an ma samfoti ɗin albatinu da a ilimin Allah akwai mu tabaraka wa ta'ala amma kuma ban fito ba bai fitar da mu ba yanzu kuma ya ga dama nuru ne kuma ya haskaka mu kuma an ya suka kaunu an gane gabata ma'azubi sai kaunin ta rufe shi ga ganin hasken arifi kuma sai hasken ya rufe shi ga ganin kaunu kowa kuma a iya karfinsa a iya tafiyarsa da haka matsalar hijabu nuru duk gaba gida to duk abin da yake bayyananne kuma mai bayyanarwa wannan shi ake cewa haske shi yake cewa haske duk gaba kiɗa ita samuwa ɗinna duk da rashi ce amma da hasken nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya same ta sai Allah ya fitar da ita zuwa zahiri zuwa sarari ba makawa duk gaba kiɗa babu duhu mafi duhu irin duhun rasuwa irin duhun babu adam kuma bambancin wannan kenan sannan bambancin wannan duhu namu na nan da duhu na amawu duhu na amawu duhun namu na nan yanzu da aka ɗauke wuta ina in ka shafa za ka ji gadon duk da ba ka ganin sa kana cikin duhu ga gabaki ɗaya duka amma za ka ji amma duhun amawu ko ka shafa ma ba za ka ji shi ba ya ƙare wani suka ce haka wani suka ce in yanda dai aka yi masa botu ɗin ka kuma ka hargitse duk gabaki ɗaya tunda zulumatun ba'adu ha fawqa ba'adu idza akhraja yadahu nan ga karyara amma da hannun ya fitar da shi nan ga karyara faman lam yaji Allahu lahu nuran fama lahu min nuri a kuma da an haska kuma yanzu hasken sai ya ga hasken wani ya ga hannun wani ma ya gani wani ma ya gani in an tafi akan shirya ce kuma sai ya shiri wani ma ya shiri duka baki daya abin da yau ayan nan wato zaurancen ayyawa duka baki daya Allah haskaka mana duka baki daya to babu duhu irin duhun rasuwa duka baki daya yawa wanda ya kubuta daga duhun rasuwa zuwa hasken samuwa to wannan shi ya cancanta a ce ma haske Allah bai taɓa duhun rasuwa ba tabaraka wa ta'ala Allah tsantsar samamme ne sai dai hasken samuwa da haka shi ya fi cancanta da ya zama haske a nan bawa sai kuma duk wanda ya haskaka da haskensa Allahu nuru ya daga a sunayensa nuru saboda wallaili idza ya gashe ana ce mata sura sayyidina abubakar wa sayyidannabu hal asqa allazi yuti ma lahu yatazakki wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbih ala wa la sawfa yarda ana ce mata sura sayyidina abubakar wa dhuha wallaili idza tudhi ana ce mata sura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu daga duhu ya shiga haske daga ba addini ya shiga addinin musulunci zahiri amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zama a duhu ba bare a ce ya shiga haske a shi dama haske ne ga baki daya akan addini yake akan wanda daga dallan fa hada ya same ka mai san shari'a sai ya shigar da kai wallahi innaka lafi dalalika alqadim soyayya ita ma abu ya same ka mai san shari'a ya shigar da kai duk ga baki daya dan haka da Allah ya zo magana sunan sai ya ce wa duhe kawai walaha haske ne kawai amma tan daga kaza ya shiga ce wallahi idza ya gashe wannan hayr to kuma idza ta jalle duk da baki da to duk da siddiqi kai kaza kaza kauni duk halitta arifai suna farawa ne daga farko duk da baki da a taubatu wal istiqamatu wattaqawa eh at-tawbatu wal istiqamatu wattaqawa sai kuma as-sidqu wal ikhlas sanan zo tumanina to anan suke tarar da annaba su ko annaba daga nan tumanina suke fara annabi sai faruwa daga can kasar wai sai ya zo da ashi daga tumanina sanan za zo ta hadu wannan tawaga ta hadu fadkhuli fi ibadi fadkhulu jannati amma in wata tawaga kuma a shiga muraqaba mushahada ma'arifa kaza kaza kaza kuma a ita bin zanguna duka baki daya to wannan kenan to dan haka Allah tabaraka ta'ala shine tsantsan haske Allahu nuru wanda rasuwa bata taɓa rigaya gare shi ba taɓa shafarsa ba kowane haske kuwa rasuwa ta rigaya gare shi haskakawan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya samu ya halice shi tabaraka wa ta'ala to halitta duk gabaki daya wal wujud halitta duk gabaki daya nurun fa'idun alal ashiya hasken Allah ne da ya kwaranyo da ya faila ga abubuwa duk gaba nurun fa'idun hasken Allah ne da ya kwaranyo duk gabaki daya abu sakomai Allah ashiya abu sakomai dukkanta min nuri zati daga hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala to dan haka idan aya ta ce Allahu nuru samawati sai ga akan gaskiyar ta take haka ne sai ga kuma fahimta mara lafiya duka mara lafiya yanzu abinci mai daɗi ya zuwa shine nasa ya fi son ƙasa ya fi son ɗan abu mai ɗan tsami ya fi son ɗan kaza kaza kai kuma mai lafiya ne zane oh ga abinci mai kyau shi yayi a wai kuma baya son da haka to abin gashi a sarari ikon Allah haka abin yake yin da ayan nan ta faɗa haka ma annahu kamar yadda magana take la zarrata ba wata ƙwayar zarra min nur shamsu daga hasken rana illa wa hiya dalatu ala wujud shams yana shiryawa ta abu sahar shiryawar rana kuma yana abu ne da rana allayrati mai haske din nan to haka ba wata ƙwaya daga cikin kasantattu a sama ko ƙasa ko abin da yake tsakanin su ko saman ko ƙasan sai ita mai halaccin nunawa ce a bisa samuwar Allah ita ta nuna Allah samamme ne a bisa wujudu mujidaha samuwar mai samar da ita intaha maganar gazali ta kare kuma najmu dine asli arrazi mai tawilatin najmiya ba ya tafi akan ya tabbatar da wannan magana ta gazali a cikin tawilatin najmiya dinsa duk masu tafsiri dai in dai masu haske ne sai kaga suna ebo wata magana ta tawilatin najmiya dinnan ko su ce nasa ne ko su shuru a dai ka san daga daga inda aka dako shi to shehi dai babba na daga sufaye to ya ya tabbatar da wannan abu a cikin tawila na jami'a yake cewa Allahu nuru samawati wal ardi Allah ne hasken sama da ƙasa ma'ana muzhiruhuma wanda ya bayyana su min al'adami daga rashi ila wujudi zuwa kasantuwa domin ma'anar haske a yare ma'anarsa abin da ya haskaka shi ne wanda yake bayyana abubuwa yake bayyana ta ga idan dila duk gaba ɗaya asalin samuwa asalin sa asalin bayyana shi ne bayyana duk in aka ce ma bayyana ya kasantar da ita ya halitta shi ne bayyana da ita daga adam ta fito a zahiri daga albatin ta fito a zahiri daga abun da fito a al'akin duk wannan kenan zuwa kasantuwa domin komai komai tabbatacce ne a cikin ilimin Allah komai tabbatacce ne sai kuma ka shiga kuma malamai su ta buga ka kaman kwallo kowa iya fahimtarsa mu'tazila ce ma yanda yake nan a gaba ga alifar ce wato kun mai da shi a zartin shi ma abin kenan ko a'a da sufarsa da sunansa dai da kan da to kowa dai kai dai haɗu da su duk inda suka haɗu ai dai abin yana ilimin Allah ko to ilimin Allah kan kuma ya fi ƙarfin hankalinka in za ka abu in kuma za ka iya ilimin Allah ka shafi ne ba sai daga kaza zuwa kaza sai daga kaza zuwa kaza wannan rayuwarmu ne a yanzu a haifi ɗan jinjiri a haifi kaza a haifi ɗan jinjiri a haifi kaza kaza amma da kun za a ce mata gai da fito sai gan shi yanda yake a kamalarsa ila ma inna Allah khalaqa adama ala surati ma'anar ma'anar kenan yanda yake din na haka a kamalarsa duk da baki da wannan sai ya zama ɗan jinjiri mara haƙori sannan ya haƙori sannan wannan maslahan mu ce kar ya zama ya ana yi da hakuri duk ya cije uwan ma ta kasa bashi wannan ma duk gaba da ai ga da ya so ma hakuri za ga ana mali ya cije ta sai mali hau daga nan ma za a yi magana za a za a yaye shi to da tun zan da ya zo da hakuri da shayar da nono bata faru ba yanzu rashin hakuri maslaha Allah ce ko tamu maslahan mu ce duk gaba da to haka da ya iya tashi ya gudu ko ko ya kaza kaza da da aka haife shi kayan gabansa ya zama irin na duk babban talaka washe ko za ta fita ai sai a'udhu billahi duk gaba kiya na ga maslaha ce dai na gashi nan da ba sai yana tafiya ba wando har dai aga kai ka dace ka sa wando dai ka ka kaza kaza kuma duk gaba maslahan mu ce duk gaba kiya amma ina ruwan halala da wannan duk gaba kiya kan ne da haka ranar lahira idan muka koma wannan waje da ba tsoron wannan duk maslaha ta kare sai dai hakika kowa zai zama ɗan shekara talatin da nawa biyar biyar ko kowannen mu zai zama ɗan haka a turaban kanmu ɗaya ɗan shekara kaza kaza tsahon mu kowa zai zama tsahon sa kamu sittin a ta mu kenan kowa tsahon sa kaza kaza duk kuma mu ga mutu a kamala da komai yadda aka kaza ka wannan ya riga wancan ya riga wannan dangane da zamani amma a ilmin Allah ga a so duk da kayan nan a je duk da baki da waje ɗaya lokaci ɗaya zamani ɗaya an yi an gama an yi kaza kaza sai dai kuma yanzu in an zo jerawa ta halitta ta kaunu ta hasken ta kaza kaza kuma a jera Adamu sannan a jera Shisu sannan a jera Nuhu sannan a jera kaza sannan a jera har mu kuma zuwa ƙarshe har mu kuma zuwa ƙarshe duk da baki da duk ma gaba ɗaya kuma ma a koma daga inda aka fito daɗi ne yanzu in kai tafiya ka baro gida kai tafiya kuma da an ci za a koma ya kai ta gano wahala mu ba Allah dai ai ma daɗi ne jama'a mu tabba mu Allah dai mu ba Allah iya ƙarfin mu dai duk gaba ki da in za a koma gida kuma duk wanda ya tafi an ce zai koma gida kuma zai tashi hankali ya faru an yi dan ya dan sassa a ce wallahi sabo to sabo zai koma garin su to kowa sai ya koma garin su da ya fito sai ya koma ga Allah ko ya koma ga aljanna garin duk gidanmu ne na gado nuru suha za mu gadar da ita kowa gidansa ne na gado ya kuma ba Allah Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne abin da ya kawo azzuka duk suke ta kawo abubuwa kuma gaskiya ne wani in bai ji akwai wanda suka fi shi ƙarfi ba akwai wanda za su daka shi to abin tashi hankali ne za a sha wuyar shi to amma in ya ji alaiha mala'ikatun gilazun shidazun la ya akwai mala'iku kuma mala'ikun nan daga malaka ne ƙarfi ba abin da ya fi ƙarfin su a tun daga nan zai fara jin tsoro kai da za ka za to mun gode to wannan kenan to komai tabbatacce ne a zatinsa a ilimin Allah tabbatacce ne a zatinsa ka'idar su ban tare da a ilimin Allah a cikin ilimin Allah koyayye ne a cikin duhun babu a cikin kanziya koyayye ne a cikin kanziya shi ake cewa amahu shi ake cewa kaza shi turawan kuma yan fizikin suke cewa wannan atom da ya fashe duk dai kowa ya faɗi yadda ya iya faɗa amma me me ba sani ba to shi ne dai ya tarbiya din nan shi ne dai wahidiya din nan kuma har kuma ya fashe kuma gashi nan muhammadiyar ta gashi nan da komai to komai gashi nan fizinwa wa'annan abubuwa suna bayyana ne da tasirin kudura Allah sai Allah ya haskaka su a ga dan haka ma masu haske wanda suka iya ruska abun suka ce hasken nan na biyu ana nufin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda shine rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine rahama ma'ana shine zuhurin halittar ma duk gabaki daya shine zuhurin abu da haka ko shi saninsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ma ga Allah na ya aje mana shi ƙara mai ake ƙara gudu ake amma har yau da bamu san komai ba daga ciki ƙara salatin fatin ake yi amma to ina kuma rabbul izzat tabaraka wa ta'ala da haka ita tafiya kuma a gaba haman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban nan hasken nasa ainihin rahama kenan sifar rahama kenan da ta yi istiwaya kan alashi da kaza kuma komai ya abu to barusi ma ya tafi akan haka ismailul hakiba alkalwati dan dariƙar kalwatiya namiji kenan suna ce ma ƙarshen mai tafsiri kenan ba hanafe kuma na mazhaba duka ba mutumin turkiya ita da suna sufaye ganda wayannan wajen turkiya sa afghanistan sa afghanistan din su pakistan din kuma da sufaye ne tsantsa balka ma ai anan balka tana afghanistan da ba a taɓa waliye na Allah irin balka ba duk da baki da sai da suka yi faɗa da wani sufi ya to ya ya kori wani can daga balkan yanzu ba za a yi kaza kaza balka ma ai tana na wajen mazaje ne in ka duba tafsiransu da maganganunsu yanzu ko abin da kake ganin waƙoƙinsu da maganganunsu da kaza haka shiga sai iraq din nan su shira za su ina duk gaba amma baki idan muka ce iran da su shiraza su asfuhanu su waye kaza kaza ma'ana ba mun ce shi'a ba kuma ba mun ce ba mutanen kirki bane ba wani ya zaunar da mu ba an ba mun ce shi'a ba kasa ce gangariya ta ahlu sunnati kasa ce kuma ta kowa ta, ta shi'a din amma aslan ma kasa ce ta ahlu sunnati shafi'awa ne dukkan su iradin gaba daya kasa ce ta ahlu sunnati kuma shafi'awa ne kasa ce ta sufaye sufi gabaki da Ismail Shafin gaba ɗaya da ya shigar da su cikin shi a gabaki da sufi ne ɗan sufi duk gabaki da ƙasa ce ta alisu wannan akwai bayanin da muke akai da tarihi da da ko shi arzibili arzibili wannan babban shehin nasu arzibili wanda shi ya tarbiyyantar da ƙasar gabaki da raular tana na akwai wajen da suka sa bom suka tarwatsa ta dai kaza kaza wai ba raular halin baiti ba ce da kaza amma dai duk ba haka bane kusan ‘ya'yansa kuma duk su suka yaɗa shi an cin ma'aci. To, duk ga baki ɗaya, har aka zo safawiya suka mallaki ƙasar kuma suka mai da shi'a addinin gwamnati duk gabaki ɗaya har kuma aka zo aka juya juyin juya hali irin wannan ba wai mun zage su ko mun ce ba masu kirki bane ko ko o'o wai dai tarihi duk wanda bai san tarihin sa bai san kansa ba duk bai san to dan haka zaka ji a karatu ana faɗan malaman asfahana malaman bukhara malaman malamai ne duk su ne masu hadisan nan duk kere-keren nan sufi duk wani abu da ake takama sufi ne mai wannan abu fizik din da waye din duk gaba ɗaya su suka karantar da da ƙorof din duk gaba ɗaya in gode Allah to za ka ji ana ta faɗan su ai ba wai ma'ana an faɗe su sha'a muna faɗar malaman ahlus sunnati bare ma zamanin tashan hadisi zamanin su ita haƙara ibn rahawai rahawai kada ka ji ka san farisanci ne duk gaba zanjawai kibawai da suka zan duka ji farisanci ne duk gaba to su ita haƙara hawai din ma su aliyu madini din su waye duk da suke tare a naisabura duk wanda ya isa ma malamin hadisi ne can zai su turmuzi din su abu dawud da su waye duk za ga su ne wannan duk malamin shi a ciki duk gaba gida amma kuma duk masoyan ahlul baiti ne kasa ce da da yaki ya ci ahlul baiti a gabas ta tsakiya waɗansu duk suka tarwatsa duk nan suka wani suka yi mana nan yamma duk gaba gida kuma duk inda suka za su samu masoyansu ne ko ina ne ko kai ahlul baiti ya zo gidanka ya samu gidan masoyinsa to menene zance a ciki to wannan kenan to duk waɗannan shi yanzu haka su turkiya ɗin nan duk gaba gida duk za ka ga suna da iyakoki duk kusan ƙasa ɗaya ce za ka ga suna da yarurruka kala-kala amma kusa za ka ga wannan yana jin yaren wannan wannan yana jin yaren wannan to su baye ne kwarai da gaske littattafansu su ne kaza yanzu suna da diwani mai wajen baiti dubu talatin a kan su banki banda namu mai baiti wajen dubu goma sha ɗaya ɗin nan to ba wani masu irin wannan da duka baki ɗaya mun gode Allah mun gode Allah to shi Isma'il al-Hakim dan dariƙar kalwatiya ba hanafan addini kuma mutumin Istanbul amma da ƙarshe koma Barusa to sai yaje tafsirin sa tafsir ruhul bayan gashi na wannan girin tekun tafsiri ƙaton tafsiri muna da shi sufuri goma ina mai sufuri goma ne tafsir ruhul bayani duk gaba kiya to shi shi ma ya faɗa an haife shi 1553 aka haife shi ya rasu 1725 ya yi shekara 72 ya rasu da wajen shekara 30 ba biyu aka haifi shan su jana abul abbas shi ismail al-haki duk da baki da to shi ne yake cewa hatta inna nura min asma'illah haske dai na da sunayen Allah kuma a sake shi ga Allah tabaraka wa ta'ala a hakika ne ba wai a ce wai majazi ne ko aro ne ko kaza kaza Allah Allah ne ake hasken sunansa ne kuma hakika ne ba wai ko mazazi kaza ba a wannan ma'ana ai munawwiru kuma mai haskaka su cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala domin me domin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya haskaka al-mahiyat dukkanin zatin komai ma zatin da mahiya kenan zatin komai shine mahiya ko kuma su ce huwiya abu ɗaya ne da ɗan bambanci kaɗan ko kuma sai hayuli hayuli a ce wannan riga ta ka kwaton aka yi ta to yanzu kwaton su shine hayuli asalin na ta zafin ta hayuli kwaton ne zafin ta an maka tana an saka ta a riga an mata fenti an mata kaza kaza hakan su wani abu ne ma daban masani da ya ce wannan riga fata kwaton ce to inda na ga haka wani sai fenti rigar da rigar tsare sanin hayulinta wani kuma da ya kalle ta duk ba zai kula da wannan yadin ba zai kula da sakar ba ba zai kula da fentin ba zai me aka saka yi haka sai ce ta kwatance ko kuma ce ta roba ce kowa wani ya kalli hakikata wani ya kalli kuma zahirinta wanda ya kalli zahirinta ya ce riga ce wanda ya ce wando ne ya ce gwadare mayafi ne kaza tsamiya ce riga tsamiya ce duk kaza kaza wanda ya kalli ka kaɗa ta aka yi aka yi kaza aka yi kaza da ke lalla auduga ne daga ya kwatan ne 100 by 100 kwatan cika sai ka sa za zafi daga baki daya to haka yace domin dukkan mahiya dukkan zafikan abubuwa ma'adumatun rasasshiya ce sanan rasasshiya ce a azabi sananniya ce tabbatacciya ce a ilimin Allah shi ko ilimin Allah ka shafi ba wai ilimi ne daga dan wani bangare ya sani sai daga bayan in ya zama bangaren nan kaza sannan ya sani ya san bishiya ya san ruwa ya san kaza sai daga bayan an tsima bishiya da ruwa ne ce tsimi magani ya ce magani ko in an haɗa su galura da su siga da su a ce kulora da kaza ko ko an haɗa kaza da kaza a ce ilmi Allah ya fi ƙarfin wannan tabaraka wa ta'ala til ran da ya san abun ba farko tabaraka wa ta'ala ya san shi tafsilin sa har ƙarshe ba wani abu da zai karu a kai ko ya ragu a kai in ya sai kuma yanzu ikonsa ne kudurarsa da iradarsa ce a in iradarsa ta ga dama ya fito da shi sai a fito da shi in kawai a bashi ya zauna a adam dinsa sai a zaunar da shi duk gaba da in gode Allah wannan ilimi ne mai girma yanda za mu ga girman Allah mu ga wallahi sufi shi ya fi sanin girman Allah da samuwar Allah shi bai daiwa Allah hijabi shi bai daiwa tara Allah da komai ba وأبد الله ولا تشركوا به شيئا شي كومي دقع أو جلة أن كلمة فوق حركة تعالى حظة تن سكوني دقع كومي تن كو ذرة بيزي تعالى تدع الله to bare kuma masu girman kawai